ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديغة وتنشدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة على هكرة دبو تيادة تليه دا أربعين دا هدو wanda ya zo daidai da 24 ga watan 12 a Gregorian kalanda 2022 wannan shine kasar ɗinmu na 57 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da annaqidu tasi a thamin wato abin da ke warware kalmar shahada na takwas wanda malam ya masa unwani da cewa muzaharatul mushrikina wa muawanatuhum alal muslimina wato taimakawa kafirai da agaza musu akan su ga bayan musulunci ko su yaƙi musulmi wannan kafirci ne kai tsaye mun yi bayani dangane da ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke kunshe da waɗannan bayanai yau za mu tashi annaqidu tasi'u wato abin da ke warware kalmar shahada na tara wanda malam ya masa unwani da cewa mani itaqada shine wanda dai ya kudurce anna ba'dhan nasi cewa akwai mutanen da yasa'uhul khuruju ya halatta masa ya fita an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama daga shari'ar annabi Muhammadu kama wasi al-khadira al-khuruju an shari'ati Musa kamar yadda ya halatta wa halluru annaba halluru da bahaushe ke faɗa cewa ya halatta masa ya fita daga shari'ar annabi Musa kun gane magana da kyau ku ka san akwai ta taburza akan tsakanin ahlus sunna da 'yan bid'a akan cewa ai abin da suke aikatawa na kai kana ganin sun saba wa Allah su kuma suna ganin akan daidai suke na fata kuna fahimta sai suna kwatanta abin da cewa ai ga halluru da annabi Musa sun yi tafiya ta neman ilimi annabi Musa Allah ya tura shi gurin halluru ya je ya nemi ilimi to da suka zo suka tafi a cikin halin tafiyar sai halluru ya dinga aikata wasu abubuwan da shi annabi Musa a shari'arsa ba haka ake yi ba shi annabi Musa yana ganin halluru yana yin laifi na fata an fahimta shi kuma halluru akan daidai yake to su a tunaninsu annabi Musa annabin halluru ne don haka shari'ar annabi Musa ya kamata ya bi to in shari'ar annabi Musa ya kamata ya bi to me yasa yake saba wa annabi Musa a cikin shari'a shi ya aikata abubuwan da shi annabi Musa ba haka ya sani a gurin Allah cewa haka ake yi ba na fata kun fahimta amma hakikanin magana shine annabi Musa annabin Allah ne yana da tasa shari'ar annabi Halluru ma annabin Allah ne yana da tasa shari'a don haka yana aikata waɗannan abubuwa wanda za mu zo mu ɗauko ayoyin dukansu idan lokaci ya bamu ko a yau ko sati mai zuwa za mu ɗauko ayoyin yadda suka yi wannan tafiya da yadda shi annabi halluru can ya fasa jirgin ruwa can ya kashe rai na fata an fahimta can ya tada katanga aka hana su menene aka hana su ladan aikinsu kuma aka hana su abinci a garin shi annabi musa yana ganin waɗannan abubuwan bai dace ba don ba shari'a ba ne shi kuma annabi hallu yana ganin daidai ne he daga baya duk ya warware wa annabi musa matsalolin da suka faru to sai suka ce wannan sai ya nuna ashe ya halatta a samu wani shehi a ganhi da rana yana cin abinci a azumi kai kana ga ya saba wa Allah amma kuma shi daidai yake aikatawa kai ka ji munafukan mutane mana wallahi da wannan abin suke kafa hujja ya halatta washe shi a kawo masa kofin giya kai ne kake ganin ta giya tunda kai baka da ilmul gaibi don haka ya kwankwaɗi giyarsa kai kana ganin ta giya shi kuma ruwa ne a gurinsa an gane maganar da ke ku to shi ne to duk wanda ya ƙudurta irin wannan ƙudurin don sun haɗa abin ne da wancan abin da ya faru tsakanin annabi musa da annabi halluru ko annabi khadir ka faɗa da larabcin ina fata an fahimta to sai suka haɗa abin da wannan wanda kuma kowanne su kan dukkansu annaba wannan bittifaqil ulama malamai duk sun tafi akan cewa annabi Musa da annabi Hannuru gaba ɗayan su ba annabawan Allah ne kuma kowa da shari'arsa da dokar da Allah ya bashi dan haka sai annabi Hannuru yana aikata abubuwa cikin dokarsa sai annabi Musa yana ganin ba daidai bane domin shi ba a shar'anta masa wannan dokar ba jama'a kun ga bayanci magana da kyau ko su kuma sai suka nuna a'a annabi Hannuru yana aikata wasu abubuwa ne wanda a zahiri laifi ne amma a batini kuma ba laifi ba ne to da wannan he suka kafa hujja da cewa ya halatta shehunansu su aikata abubuwan da kai a zahiri kana ganin laifi ne amma kuma a batini ba menene ba jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko to wannan shine malam zai musu kusoshi da gudumomi a wannan guri zai kuma warware wannan shubuha insha Allah tare da ƙarin bayanai da za su zo wanda wala Allah a yau wala Allah kuma zuwa sati mai zuwa Allah ya shiryar da mu malam yake cewa ma'anar wannan unwanin shine man ajaza li ahadin duk mutumin da ya halatta wa wani mutum an ya kharuju an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama cewa ya halatta gare shi da ya fita daga cikin dokar annabi muhammad da shari'arsa faƙad kafara wanda duk ya halatta haka to ya zama arna ya zama kafiri ka cewa wani ya halatta ya ci abinci da rana cikin ramadana ya halatta ka faɗa haka wallahi ka zama kafiri domin haramun ne cin abinci a cikin watan ramadan da me da rana kana yin haka azumin ka ya ɓaci sai wani ya zo ya ce ya halatta to ya halatta abin da Allah ya me ya haramta don haka ya zama kafiri na fata kun fahimci maganar da kyau li'an Allah ta'ala ba'atha rasulahu Muhammadan domin Allah madaukakin sarki ya turo manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ila nasi kafa zuwa ga mutane kato kan dinsu gaba ɗayansu wa aujaba ta'atahu 'ala al'alamina kuma Allah ya wajabta ayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da'a Allah ya halatta ya, ya wajabta duk kowa yi wa manzon Allah da'a ko ba haka bane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman eh liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wa ati'u Allah wa ati'u rasul kuma Allah kuma manzon Allah qul ati'u Allah war rasul ka ce musu ku ba Allah kuma annabi Muhammadu fa in tawallau fa inna Allah la yuhibbul kafirina in kun juya baya to ku sani dai Allah baya son kafirai an gane magana da kyau ko man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya ba annabi to ya ba Allah kaga mafhumul mukhalafa wanda ya bi Allah ma ya bi manzan Allah ko faman lam yastajib menene lirrasuli faman lan yastajib lirrasuli wa yattabi ma jaa bihi fa huwa kafir faman lam yastajib duk wanda bai amsa kira na annabi Muhammadu ba wa yattabi ma jaa bihi kuma bai ba abin da annabi Muhammadu ya zo da hi ba fa huwa kafirun wannan ya zama menene ya zama kafiri Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillah Allah ya ce ya ku masu imani ku amsa kiran Allah war rasul kuma ku amsa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an gane magana da kyau ko ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walin rasuli ku amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama idza da'akum lima yuhyikum idan Allah da manzansa suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku Allah ya ce wa'alamun ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah na iya sha makance tsakanin ɗan adam da zuciyar shi ya gagara gane shiriya balle ya aiki da ita duk wanda ka gani ya shiryu to Allah ne ya shiryar da shi an gane magana da kyau ko innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha'u kai baka isa ka shiryar da wanda kake son sa da shiriya ba amma in Allah ya ga dama yana shiryar da wanda ya ga dama da haka wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani Allah na iya sha makanta tsakanin mutum da zuciyar shi ya hana shi gane shiriya balle ya aiki da ita wa annahu ilaihi tuhsharuna kuma duk gaba ɗaya kowa zai tashi za a tara mu gaban Allah subhanahu wa ta'ala jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to don haka shiriya ta ubangiji ce kuma ba a samunta daga gurin kowa sai gurin Allah ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa a wani guri Allah ya tabbatar da shiriya ga annabi a wani guri kuma Allah ya kora shiriya ga annabi kaga anan Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta ana nufin hidayatu tawfiqi was sadadi hidaya ta dacewa mutum ya karba addinin Allah ko ya yarda da sunnar manzon Allah wannan annabi ba zai iya yin ta ba sai wa sai Allah shi ne kaɗai mai datar da mutane a can kuma da yake cewa innaka latahadi ila siratin mustaqim kuma lalle kai kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya a can an ce baka shiryarwa nan kuma an ce kana shiryarwa to can da aka ce baka shiryarwa shine shiriya ta taufiki dacewa a yarda da gaskiya a karɓe ta a yi aiki da ita ba wanda zai wa mutum a zuciyarsa sai wa sai Allah nan kuma da aka ce wa innaka latahadi ila siratin mustaqim lalle kana shiryarwa su ne suka ce mata hidayatul irshadi wal bayani an gane maganar da kyau ko shiriya ta a nuna ma hanyar amma bayanin yadda za ka yi aiki da ita wannan annabi yana yi amma ka yarda zuciyarka ta karɓa saiwa sai Allah don shi yake da me zuciyar take hannun Allah gaba ɗaya zuciyar kowa zukatan mutane gaba ɗaya suna hannun daman Allah kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cewa zukatan mutane gaba ɗaya suna kan ɗaya daga cikin yatsun Allah subhanahu wa ta'ala yuqallibu ha kaifa yasha'u yana jujjuya su yadda ya ga dama an gane magana da kyau ko don haka a yarda da gaskiyar a yi aiki da ita wannan ba wanda ya isa ya kimsa maka sai Allah subhanahu wa ta'ala amma bayani da nuna hanyar annabi yana yi sahabbai suna yi malamai ma suna yi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu da haka yace fa man lam yastajib lir rasuli wanda duk bai amsa kiran annabi ba wa yattabi ma jaa bihi kuma bai yi ba abin da yazo da hi ba fa huwa kafirun ya zama arni sawa'un akana yahudiyan wannan mutumin da ya ki amsa wa annabi ba yahude ne am nasraniyan ko ba nasare ne am majusiyan ko kuma ba maguje ne kowaye kai in dai baka ba abin da annabi ya zo da shi ba to ka sauka shalda jama'a kuna fahimta am ala ayyi millatin kana malar rasulan ya ce ko akan wata milla kake ko akan wanne tafarki kake matukar baka yarda da annabi muhammadu ba baka yi aiki da shari'arsa ba baka yarda da musuluncinsa da ƙur'aninsa ba anta kafirun ka zama arni li'annahu bi bi'isatihi awjaba Allahu ta'atahu wattiba'ahu saboda aiko annabi Muhammadu ne Allah madaukakin sarki ya wajabta ai masa da'a kuma a bi shi wa man kana 'ala al-yahudiyya aw an-nasraniyya faqad nusikha ma huwa alayhi bi bi'isatihi sallallahu alayhi wa sallama wanda duk yake kan yahudanci ko yake kan nasaranci na fata an fahimta to an goge masa wannan shari'a tasa ta yahudu ko ta nasara dolensa ya zo ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka fala ya sa'u ahadan bai halatta ga wani ba an ya kharuja an ta'atihi ya fita daga yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da'a da biyayya bai halatta ga kowa ba jama'a kuna ganewa bai halatta ga kowa ba dole ka bi manzon Allah dole ka yi aiki da shari'arsa dole kuma ka tafi akan tafarkinsa akhraja muslim fi sahihihi من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار إمام مسلم يا رويته حديثي daga sahabi abi huraira Allah ya haɗa mu da abu huraira a jannatul firdausi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran annabi muhammadu ke hannun shi shine Allah subhanahu wata'ala la yasma'u bi ahadun ba wani wanda zai ji labari na ba wai sai ka ganni ba in ji manzon Allah ka ji labarin cewa ga annabi ya zo da addini ya zo da ƙur'ani ya zo da tsari na musulunci min hadhihi umma ba wanda zai ji wannan labarin daga cikin wannan al'umma yahudiyun wannan mutumin ba yahude ne wala nasraniyun ko kuma wannan mutumin ba nasare ne thumma ya mutu sannan wannan mutum ya kwanta har ya rasu alhalin ya ji labarin annabcin manzon Allah walam yu'min billadhi ursiltu bihi bai yi imani da abin da aka aiko da shi ba illa kana min ashabin nari face ya zama ɗan wuta wallahi ko kai waye kana da labarin zuwan manzan Allah ana ta yaɗa da'awarsa ta kafafen yaɗa bayanai na zamani littattafai da ake rubutawa kana da Quran translation kana karantawa kana fahimtar cewa lalle ga abin da Allah ya ce a yi ka ƙi kai imani da manzan Allah ka yadda ka mutu a haka billahi lazi la ilaha illa huwa ka zama kafiri komai darajar ka komai girman ka jama'a kun fahimci maganar da ke ko ai idan dangi ne da daraja baka bi kai Abu Talib ba a cikin Qurayshawa ko ba haka bane amma yaya aka yi da Abu Talib annabi yana ji yana gani Abu Talib ya rasu kafiri saboda bai yi imani da manzan Allah ba ya kamata a yi duk wata kara idan ta abin dangantaka ake magana ko jini ake magana ko ba haka ba ne yana da annabin da ya zo da ya zo da annabtar gaba ɗaya ɗa ne a gurin shi ko ba haka ba ne tun da shi wan uban annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama kun gane magana da kyau ko kaga annabi wato babban manzan Allah ne ‘ya'yan baffanun suke da sayyidina Ali, Ali ibn Abi Talib, amma haka Abu Talib ya kwanta ya rasu, ba musulunci to babu aljanna, ba yadda za ka yi da wannan magana haka take. Kuma ya ba shi kariya ya taimaka mar da zakumallahu khairan, ya ba shi gudunmawa, ya tare shi daga cutarwar kafirai, amma haka ya kwanta ya rasu babu wannan addini. shi wannan addinin da kake gani dangantakarka da matsayinka da wata alaƙa da kake da shi da wani kowaye bai sawa a ɗaga ma ƙafa in ba shi addinin ka ba wallahi tallahi yasa kar ka yaudari kanka kan na yaudari kaina kar mu yaudari kanmu kar su yaudari kansu kowa ya ajiye wani matsayi da Allah ya yi mar ya kawai ya ba addinin musulunci yasa wanda suka san wannan matsayin suka fahimci wannan za ka ga wallahi a kowace gaba ba sa neman girma na fata kuna fahimtar magana saboda sun fahimci ayar da take cikin suratul munafiquna yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijan al a'azzu min hal adal sai yace walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina izza a gurin Allah take duk wanda ya girmama ka in Allah bai girmama ka ba aikin banza ne wallahi to wanda suka fahimci wannan zaka ga ko taro aka zo wallahi sai dai a tsinto shi a can cikin jama'a ya ji ya buya saboda hi bai yadda ka bashi wani girma ba sai dai a ce akramaka Allah alhaji ya ka koma ne a ce ba damuwa a ce da Allah fito saboda bai yadda ba sai kun bashi wani girma shi a gurin Allah yake neman girma shi kuma neman girman Allah ba da kujera ina fata kuna fahimta da high table ake samunsa ba ko da shi ake samu ba da shi ake samu ba ba da babban riga da rawani da naɗi ake samun mai ba girman Allah ba ana samun girman Allah ne da cikakken imani da cikakkiyar biyayya ga annabi Muhammadu to shi kuma cikakken imani da cikakkiyar biyayya ga manzan Allah ba wani matsayi ne wanda za a ga ka fita daban a cikin kowa ba ka nema kawai a gurin Allah ka ajiye duk wani tunanin wani zai baka girma ko ya baka girma ko kar ya baka girma in dai Allah ya baka girma magana ta ƙare shi yasa manzon Allah ya ce rubba ash'asa agbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarrahu sau da yawa zaka ga mutum ga gizo ga kura yayi busu busu ɗari biyun an sayar ma shi za ka ce ma tsada saboda bai kai ƙimar ɗari biyu ba a idanka a ganinka ash'asa agbara ga gizo ga ƙura ba shi da wata ƙima cikin mutane madufu'un bil abwabi annabi ya ce ko ƙofar mutane ya je tun kuɗe shi ake yi ba shi da wata ƙima a cikin mutane daga an zo taro ana tattaka shi ana wucewa manya ana ta ba su kujeru suna zama na fata ana fahimta ana tattara masa riga ana rataya mar a wuya saboda matsayi da girma na fata kuna fahimtar magana shi kuma wannan ana ta tattake shi ana wucewa madfu'un bil abwa bil abwa annabi ya ce lau a kasama alallahi amma matsayinsa ya kai matsayin da yanzu ba rani muke ba inda zai ce wallahi Allah yanzu za ka yi ruwan sama na awa biyar wallahi Allah sai ka yi ruwan sama na awa biyar a yanzu yana ajiye hannunsa yana rufe bakinsa sai ruwa ya barke ko da hadiri ko babu ya kai wannan matsayin a gurin Allah amma a idan ka kai baka ganin sa ya kai ɗari biyu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka kar ka damu wai dole sai mutane sun baka girma wallahi kar ya dame ka ka sake kawai kai mu'amala da kowa normal ka rungumi kowa ka ja kowa ka nuna cewa girman a gurin Allah kake nema matsayin a gurin Allah kake nema darajar da ɗaukakar a gurinsa kake nema in ya ga dama sai ya baka ta lahira ko ya hana ka ta duniya in ya ga dama kuma sai ya haɗa ma biyu ya maka daraja a duniya ya maka daraja a lahira ba yadda Allah ba ya yi an gane maganar da kyau ko wani maroƙi yana cewa malamai dangin annabawa ku ci guda a duniya ku ci guda a lahira sai wani ya juya masa ya ce in kuma sun zama dangin arnan baya su ci guduma a duniya su ci guduma a lahira eh haka ne kuma haka ne wallahi kana kawace wa tafarkin Allah duka zaka ci wallahi an gane maganar da kyau ko saboda haka duk matsayin da kake nema ka sani cewa wallahi na lahira ya fi shi da za a yi rahin sa'a a ce har ka mutu baka samu wata daraja ko ɗaukaka ba amma ka kiyaye dokokin Allah ka yi haƙuri ka ba Allah ka yi sallah ka yi azumi ka yi karatun alƙur'ani ka yi hadda ka zamanto mai jin magana ka zamanto mai kaucewa aikin sabo da aisha da wargi da wasan banza amma fa idan ana lissafin masu girma a duniya ba a sa ka a lissafi na rantse da Allah na rantse da Allah kuma ba zan yi kafara akan wannan rantsuwar ba na rantse da Allah sai Allah ya ɗaukaka ka a lahira kuma a nan duniya sai ka zauna lafiya za ka zauna lafiya domin shi zama lafiya ba wai yawan kuɗi ba ne wallahi ba yawan kuɗi ba ne na sha faɗa muku ina cewa ku je ku tattauna da masu dukiya wasu daga cikinsu ba duka ba domin akwai masu dukiyar da sun bi Allah sun bi manzan Allah masu kuɗin da akan sunnar annabi suke rayuwa masu dukiyar da suka yarda su yi wa addini da al'umma hidima wallahi waɗannan in ka je kana tattaunawa da su zaka ji sun more duniya kuma suna hirin more lahira Allah mala to kai talaka ta bakin na jikan malam ya ce wallahi talaka ya ba Allah in ji jikan malam ko magana ce kana ganin ta taraha amma wallahi magana ce mai girma a to kai talaka in baka ba Allah ba jama'a don Allah wa za ka bi a shi wannan yana ta holewa yana ta rankwalewa ko da dai bai ba Allah ba dai a nan duniya ya dan more ko to kai a ce baka more a nan ba can ma ka je ba morewa haba mana ai asara ta yi asara ai zalika huwa al-khusranul mubin to saboda haka dukkaninmu kowa ya tattara ya nasa ya nasa ya koma gurin Allah ka bi ka'ida ka bi doka a zauna lafiya da kai kar a rigima da kai ka sani cewa matsayin da Allah maɗaukakin sarki zai baka a lahira ya fi duk wani matsayi na duniya talaucinka da wulakanta ka da mutane suke yi don ba ka da shi kar ya kashe ma gwiwa dangane da biyayyar Allah ka rungumi masallaci ka rungumi ƙur'ani kai ta karatu kai ta salloli hidimar addini in an saka ka kai zuciyarka ɗaya da gaske na rantse muku da Allah ko dai Allah ya nuna ma ɗaukaka tun daga nan duniya kafin ka batta ko kuma ya taskace maka sai ka je lahira ya ɗaukaka ka cikin waɗanda ake ganin su manya sai ka ahe ka fi su girma ahe girman riga ne kawai ashe manyan motoci suka tara kawai ahe narka narkan gidaje ne ashe matsalar ba ta nan take ba wai an dauna baudari ta kayi ina fata an fahimci magana amma idan ka gagara fahimtar wannan ka ƙi ka tsaya kai abin da ya dace to lamarin kuma zai zo ya juye maka juyewar da ba ta da kyau يمشي فقيرا وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها ويرى العداوة لا يرى أسبابها ويرى المقوت وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها يتي حتى الكلاب إذا رأت رجلا, رجلا غني حلت إليه وحركت أزيالها كو أزيالها يتي وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا eh zahabat ilaihi wa kashafat anyabaha yace yamshi faqiran talaka na tafiya bawan Allah wa kullu shay'in didduhu duk wani abin da ba talaka ba duk wanda ba talaka ba wannasu da sauran mutane tugulaqu dunahu abwabuha suna kulla kofar su ga talakawa haka ne ko ba haka ba ko waya ne idan aka kira ka ka lura ta inda zaka gane kai na kirki ne ko na banza ne sai ka ga wani talaka ya kira ka ka ki ɗauka saboda ka san matsala zai gaya ma ko kuma damuwa zai ambata ma amma idan abokin harka ya bugo waya da wuri kake har waya tana neman kubucewa saboda tsabar saurin ka ɗaga ko wallahi ka ji tsoron Allah kwana da matsala wallahi ko kuma ka zo ka ga miss calls haka ne dai ka zaɓi waɗanda ka san abokan harka ne akwai gari akwai turus tunkus a hannunsu duk sai ka bi su amma sauran waɗanda suka kira ka ya ku bayi ya ibadi duk sai ka sare su daga nan za ka yi wa kanka hukuncin kai na banza ne ko na kirki ne na rantse da Allah daga nan za ka gane kai na banza ne ko na kirki ne shine wannan su tugula qudunahu abwabuha sai ce wayaral maquta wa laysa bimudhnibin yana ganin uquba kuma bai yi wa kowa laifi ba wayaral adawa ta layara asbabuha yana ganin adawa ba tare da sababi ba gaba kan ba sai mutum ya taba ka kake yi da shi ba to shi ana gaba da shi bai wa kowa komai ba yace hattal kilabu kai karnuka kansu suna bambanta tsakanin talaka da mai kuɗi izara ad rajulan gani daga sun ga mutum mawadace mawadaci hallat ilaihi sai kaga sun tafi gurinsa maimakon su mar haushi wa harakat aziyala ha sai kaga suna shinshina shi suna kada jela ko ba haka bane baban noyar eh in mai kuɗi ya ci kwalliya ya ci ado ya fito da manyan riguna ya fito daga zabgegiyar mota yana ƙanshi ko sai ga talaka abin nan karnuka sun zo suna shinshina shi suna kada jela sun ga mai wadata kaji munafukan karnuka har sun iya bambanta tsakanin talaka da mai kuɗi eh yace wa idara at yawman faqiran mashiyan in kuma suka ga talaka na tafiya zahabat ilaihi sai su ruga da gudu su tafi gurinsa wa kashafat anyaba ha sai su bude fiƙoƙi suna mara haushi ka lura ka gani in mutum ya wuce duku duku na rantse da Allah karnuka kallon mahaukaci suke ma jama'a haka ne ko ba haka ba sai ga sun bi suna ta haushi ga wani mahaukaci ya danno la ilaha illallah eh na zuruwa ko mu nama ku Allah ya sauke so saboda haka mu sani wallahi matsayin duniya ba shi ne matsayi ba kai dai fatan da za ka yi idan Allah ya ma matsayi a duniya to Allah ya sa na can ya fi na nan kar ka yadda Allah ya ma matsayi amma ka leƙa ka samu kanka baka bin Allah akwai matsala wallahi ka yi ƙoƙari duk matsayin da Allah ya ma to gwama shi da biyayya ga Allah cakuɗa shi da harkokin addini gauraya shi da ɗa'a ga Allah da ɗa'a ga annabi Muhammadu rugunsuma shi cikin mu'amala da kowa ka taimaki waɗanda Allah ya baka ikon taimakawa to ka gama da duniya ka gama da matsayi ka gama da darajar da Allah ya ma amma idan ka kuskura kai ka fahimci Allah ya ba matsayi amma kuma sai ya zamto kai da kanka ka yarda yan duniya ne abokan hulɗarka baka da alaka da addini baka da alaka da al'ummar annabi Muhammadu baka da alaka da Qur'ani baka da alaka da masallatai baka da alaka da duk wani mutumin kirki to wallahi kana cikin damuwa amma ka yi nazari Allah ya shiryar da mu don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce babu wani mutum ba Yahudu ne ko ba Nasari da zai ji labari na ko bai yi imani da abin da na zo da shi ba illa kana min ashabin nari face sai ya zama ɗan wuta wallahi saboda haka biyayya biyayya dai ga manzan Allah biyayya biyayya dai ga manzan Allah ku biyo mu cikin hudubobi da muka fara akwai maganganu muhimmai masu zuwa mun yi hudu ba biyu sati mai zuwa za mu yi ta uku ina mai tabbatar muku in dai Allah ya taimake ka ka bi siris din waɗannan hudubobi kuma kai aiki da abubuwan da Allah ya sanar da mu muka faɗa da izinin Allah za ka gane waye girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za ka sake saba wa sunnar shi ba ba za a ƙara ce maka an rasulillahi ka ɗauki maganar da wasa ba insha Allahu ta'ala Allah ya shirye da mu ya datar da mu sai malam yace wa amma khurujul khadir an ta'ati Musa amma fitar annabi Khadir daga da'a ga annabi Musa fali anna Musa lam yursal ila al-Khadir kaji ko saboda Musa ba a aiko shi zuwa gawa ba halluru ba shari'ar halluru daban shari'ar annabi Musa daban to kaga duk abin da halluru ya yi don ya saba wa dokar annabi Musa ai ba abin mamaki ba ne jama'a haka ne ko ba haka ba amma da a ce shari'ar su ɗaya shi annabi Musa annabin annabi halluru ne to shi kenan duk abin da annabi halluru ya yi sai annabi Musa ya ce a'a ni ba haka Allah ya aiko ni ba don haka karka saki to amma Allah ya tura shi ne shi yasa ma dan Allah ya rufe wa annabi Musa matsayin annabi hannuru sai ya ce ka tafi zuwa gurin wani daga cikin bayinmu bai faɗi cewa cikin annabawa ba dan annabi Musa ya je ya ɗauko darasi ya ɗauki ilimi wanda wannan kissa ta annabi halluru da annabi Musa akwai darussa masu ɗimbin yawa a cikinta darussan da ke ciki suna da yawa na farko tana koyar da mu wannan maganar da muke magana mu gane annabawa suna iya zamani guda amma kowa daban-daban da shari'arsa an samu annabawa da suka yi zamani da yawa kaga ga annabu lut sun yi zamani da annabu waye annabi ibrahim har mala'iku in sun tashi kaiwa annabi ibrahim saƙo heste to daga nan kuma za mu wuce gurin annabu lutu lokacin ma da aka yi niyyar za a kifar da ala lut sun biyo ta gidan annabi ibrahim annabi ibrahim ya ɗebe su da hira da taɗi suka ce a'a ba fa zama muka zo ba an aike mu ne mu je mu kifar da mutanen lut ƙala inna fi haluta sai ce to a cikin wannan gari akwai abokina aminina ɗaya daga cikin annabawa wanda muke asamin iri ɗaya shine annabulu don haka da Allah a cetar min da shi da wanda suka yi imani da shi sannan sai a kifar da sauran 'yan iska ya suka ce ƙalu na hannu a'alamu bi man fiha ibrahim ka yi shiru da bakinka mun fi ka sanin suwa suke cikin garin muna da biography na kowane ɗan bantan uba za mu yi maganinsa yau an gane maganar da kyau ko kowa muna da abin nan ɗinsa a tafin hannunmu za mu yi magani shi ka rabu da mu kawai mun san annabi abin nan lut kuma mun san waɗanda suka yi imani da shi an gane maganar da kyau ko so saboda haka suka tafi suka je suka tseratar da annabi lutu da wanda suka yi imani da shi suka kifar da sauran to kaga sun yi zamani ɗaya to ga annabi khadir da annabi musa to haka za ka samu annabawa da yawa sun yi zamani iri ɗaya wasu kuma sun yi zamani daban-daban jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to shi yasa shi malin ya ce amma shi fitar annabi khadir daga ɗa'a ga annabi musa fali anna musa lam yursal ilal khadir saboda ba a turo annabi musa zuwa ga halluru ba li'anna risalata musa khassa bi bani isra'il kaji ko saboda ita aikar annabi Musa ta keɓanci bani Isra'ila ne, yasa an kaji suratul baƙara za ka je yadda ya dinga ta taɓurza da su, haka in ka je suratul an'am da ba'ida da shauransu za ka ji yadda annabi Musa ya dinga bugawa da ainihin wato banu Isra'il. Malam sai ka mana hujja a cikin suratul Saffi, Allah ya ce wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi ka tuna lokacin da annabi Musa ya faɗa wa mutanensa ya ce ya ku mutane na lima tu'uduna ni dan me yasa kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum bayan kun san ni annabin Allah ne manzo ne zuwa gare ku lima tu'uduna ni dan me kuke cutar da ni banu Isra'ila sun cutar da annabi Musa jama'a malaman tafsiri suka ce wannan cutarwar da annabi Musa ke magana a kanta ita ce akwai ruwaya ingantacciya da ta nuna wata rana annabi Musa ya je yana wanka na fata an fahimta domin a lokacin su shi annabi Musa baya bayyana tsarecinsa so su sukan haɗu su yi wanka a menene a kogi mazansu da matansu zindir to annabi Musa shi baya yi baya ma zuwa gurin shi idan ya je sai ya ɗebi ruwa a daro sai ya koma gefe sai ya cire kayansa sai ya wankansa sai ya sa kayansa sai ya tafi abin shi to sai suka dinga wasu maganganu suna cewa ai annabi Musa yana da matsalar halitta shi yasa baya so ya bayyana tsaraicinsa ga sauran al'umma a wasu ruwayoyi suna cewa wai yana da wani abu da bahaushe ke cewa gwaiwa wata cuta ne take samun mutum a gaban shi sai ‘ya'yan marinansa su yi girma ko ƙaba ko yauwa ƙaba yana da ƙaba yana da kaza yana da kaza suka dinga aibanta shi da wasu maganganu shine wata rana ya je zai yi wanka ya cire kayansa ya ɗora akan wani dutse ya koma can gefe cikin ciyayi ba a ganin shi sanda ya gama wankan ya zo zai ɗauki kayan sai kawai dutsen ya gudu da kayan annabi musa ya ɗau sandansa ya dinga bin dutsen nan yana ka tsaya in ɗauki kayana dutse yana gudu da tufafin nan har annabi musa yana doka mihi sandashi yana tsaya in ɗau kayana yana makamar sandashi dutsen nan bai tike ba sanda ya zo bakin swimming pool na banu isra'il kawai sai birki a gurin kafin annabi musa ya ankara kawai sai ganshi a gaban jama'a sai kawai kafaran banu isra'ila kowa ya waiwayo ana kalla annabi musa he suka ga ahe tun da uwarsu ta haife su dukansu ba su taɓa ganin kyakkyawan mutum mai sura irin annabi musa ba to ashe allah ya yi haka ne dan ya nuna musu wa'azi to ba wai dan annabi musa yana da munin halitta ne yasa baya so yayi wanka a cikinsu ba a tsare mutuncinsa ne da addininsa a ruwayar har manzon Allah yake cewa wa inna fil hajari la atharu darbi aw kama qala rasul a jikin dutsen yanzu haka in ji annabi Muhammadu akwai alamun dukan da annabi Musa ya dinga yi wa dutsen har yanzu annabi ya ce akwai alamun ma'ana dutsen har yanzu yana nan ruwaya ce ingantacciya to kun ga irin waɗannan hadisan su ne irinsu Abdul Jabbar yake ɗauka yake aibanta annabawa da su irin waɗannan hadisan sai ya ce wai ai Bukhari ya rawaito ga annabi Musa tsirara to kai audu jabberi da bukhari ya rawaito shin bukhari ne ya faɗi maganar ko annabi ne ya faɗa yasa in an ce abdu jabberi ya ci mutuncin annabi sai wasu na mamaki yanzu idan ka ce baka yarda da wannan magana ba na farko wa ka karyata annabi muhammadu to idan ka karyata manzo Allah me matsayinka ina fata kuna fahimtar magana sai ce wai don me yasa za a siffanta annabawa da wannan a'a mu ba mu muka faɗa annabi ne ya bada labari a to shikenan kawai don muna tsoron ka sai mu ce mu ma ba mu yarda da maganar ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko magana ta inganta ruwaya ta zo ingantacciya kuma sai a ce ba a yarda ba kawai don ana tsoron ka yanzu don Allah jama'a kissa cewa na Aisha an zarge ta da zina da Allah danganta zargin zina ga matar annabi Muhammadu mutunci ne ga annabi Muhammadu ko cin mutunci to amma an rawaito shikenan ba za a karanta ba mutane su fahimci yaya al'amuran addini yake ai limamin kuma kansa a jingina cewa ana zargin matarsa zina ai cin mutunci ne ga addini kuma gare shi ko balantana limamin limamai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma haka magana take an rawaito an zarge ta ba fa a ce ta yi ba an zarga kafirai da munafukai sun faɗa cewa ta yi kaza alhalin ba ta yi ba ƙarya ne to sai aka kawo ruwayar aka faɗa sai aka ƙaryata shikenan sai ka ce dan me yasa za a faɗi wannan ina fata kuna fahimtar magana to wannan yana daga cikin logic da rashin fahimta da audu jabberi ya samu jama'a sai yana ƙoƙarin musa wasu maganganun da suke tabbatattu ne amma shi yana ɗaukar su da munanan ma'anoni alhalin tuni malamai sun faɗi ma'anonin waɗannan maganganu kuma sun fassara me ake nufi da su saboda haka annabi musa ya ɗauki kayan shi ya koma gefe ya saka ya kama hanya ya tafi to shine Allah yake faɗa wa sahabban annabi Muhammadu a cikin suratul baqara cewa ya ayyuhal ladhina amanu la takunu kal ladhina azaw Musa ya ku masu imani kar ku zama daidai da waɗanda suka cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi daga abin da suke danganta masa na mummunar halitta ina fata kuna fahimta sai ce wa kana inda Allahi wajiha annabi Muhammadu mai daraja ne ko annabi Musa mai daraja ne a gurin Allah to wannan cutar wanne shine annabi Musa yake ambata ta a nan cikin suratul safi cewa lima tu'dunani me yasa kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum yasa wata rana idan aka fusata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ransa ya ɓaci yayi tunanin ya ɗau mataki sai ya ce ko da yake qad udhiya akhi Musa a'zamu min hadha fasabara an cutar da dan uwana annabi Musa sama da wannan amma yayi hakuri dan haka ni ma na hakura ma'ana har misali annabi Muhammad ke bugawa da annabi Musa na fata kun fahimci magana amma yayi hakuri shi yasa kai ma ka zama mai kwatanta irin wannan idan an taba ka sai ka tuna a'a irin wannan tabawar fa aka yi wa wani amma bai dauki wani mataki ba to ni kuma waye ne wanan nan ya fi ni domin ba ya ce da na gaba ake gwada zurfin me zurfin ruwa idan an ma wani abu na rashin mutunci sai ka tsaya kai tsam da ranka ka ce ni kam an taba yi wa wani wanda yake sama da ni kalar irin wannan rahin mutuncin ko ba a taɓa yi ba eh an yi wa wani an yi wa wani an yi wa wani da wani da wani da wani na wani mataki suka ɗauka sai ka bincika sai ka samu ba wani mataki da suka ɗauka haƙuri suka yi ka ce to ni ma na haƙura domin idan matsayi ne da daraja da martaba da kima ban fi su ba sun fi ni amma don me yasa suka yi haƙuri sai kai ma ka haƙura shi yasa wanda ya fahimci wannan za ka ga zagi baya masa komai saboda ya zan an zagi manzan Allah ma jama'a wanne wulakanci ya wuce a danganta mutum da hauka ka zo kana wa'azi yanzu nan misali ina wa'azin nan sai kowa duk ku tashi ku ce mahaukacin banza mahaukacin wofi da Allah wanne wulakanci ya fi wannan jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku to annabi an danganta shi da hauka amma ya haƙuri ga ayoyin nan karanta suratul furqan ko ba haka bane malam ibrahim ga sunan ayoyi an danganta annabi da son duniya ka duba fa wanda yake cewa mali walid duniya illa karakibin istazalla tahta shajarati thumma raha fatarakaha ni da duniya fa annabi yace kamar mutumin da yake tafiya ne a dokar jeji sai ya gaji sai nemi wata inuwa mai sanyi sai ya dan kwanta ya huta yana tahi sai ya ci gaba to wannan inuwar ita ce duniya a gurin annabi muhammadu kaga wannan inuwar ai ba gurin zama bane ko gurin dan kawai ka dan huta na minti kaɗan ka yi gaba abin da ke gaban ka yana gaban ka haka ne ko ba haka ba annabi ya ce to ni da duniya kamar haka muke amma saboda tsabar rashin mutunci kafirai suka zargi annabi cewa ai duniya ya zo tarawa ya zo neman kuɗi ne har ta yi ma aka zo aka yi mar tun da mun fahimci mulki kake so to za mu raba jaziratul arab kashi biyu da mulkin larabawa kashi biyu mu baka rabi mu mu ɗauki rabi da allah ka bar wannan wa'azin wannan wulaƙanci ya fi wannan jama'a kuna fahimtar magana nan da ke ku kai ba manzan allah ba ko ni yanzu da nake maka wa'azi ka kalle ni ka ce ai duniya nake so da wannan wa'azin ai ka ci mutunci na wallahi ko baka ci mutunci na ba wallahi ka ci mutunci na ballantana annabi muhammad to haka munafukai suke duk lokacin da kai kake nuna musu allah sai zukatansu da kya fi qulubihim maradun saboda zukatan akwai cuta kai kana nuna musu ga yadda za su gyara alaƙarsu da ubangiji su kuma suna ma kallon wani abu daban shi yasa mai irin wannan zuciyar ba zai taɓa ɗaukar shiriya ba saboda tuni ya riga ya ma hukunci ya zartar da kai a matsayin kaza duk abin da zaka gaya mar ba zai taɓa yin yadda ba ba zai taɓa yadda ba kawai kallon mutumin banza yake ma shi yasa duk wanda ya gagara wanke zuciyarsa akan abin da ya shafi musulunci da malamai to ba zai taɓa zama lafiya ba me yasa ba zai zauna lafiya ba saboda na farko wannan abin da ya saka wa kanshi na miyagun tunanuka dangane da malaman sunna shi zai hana shi ya fahimci gaskiyar da suke nuna mishi ya haramta wa kansa jin gaskiya da aiki da ita da kuma ɗora kansa akan layin da ya dace saboda duk lokacin da kai ka zauna ba ka da aiki sai fassara mutane ba ka da aiki sai yi wa mutane hukunci ai kaza suke nufi ai kaza ne ai kaza suke nema ai kaza suke bukata ai an musu kaza ma ai za a yi musu kaza ma na rantse da Allah maharumun anta min hidayati rasulillahi ka haramta wa kanka daga shiriyar manzon Allah saboda tuni zuciyarka ta riga da ta riya ma abin da ta riya ma ka yi musu hukunci kuma kai baka isa ka hukunta su ba sai dai ka zarge su shi kwa zargi da zato la yughni min alhaqqi shay'an ba haka Allah ya ce ba ya ayyuhallazina amanu ma lami eh ha ba shi ba eh la ayyuhallazina amanu zutanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmun ya ku masu imani ku nisanci da yawa daga cikin zace-zace ya ce domin da yawa daga cikin sahin zace-zace zunubi ne to shi kenan kai ka zauna kana cewa mutane hukunci baka tsaya ka fahimci menene ba labari za ka ji ba ka da tantancewar me aka yi amma sai ka ɗora ai kaza aka ce ai an yi kaza ma to haka suka dinga manzan Allah hukunci duniya yake bukata kaza yake bukata kuɗi ya zo ya tara mulki yake so mata yake so ba abin da ba su danganta wa annabi Muhammad ba Allah dai ya ɗinki mataki na wanke manzan Allah ta hanyar ayoyi da bayanai wasu suka yarda suka dawo suka bihi wasu kuma suka mutu a kafirci to haka za a yi ta tafiya kuma daga nan har duniya ta naɗi duk wannan wa'azin da ake na rantse muku da Allah akwai wanda har ya mutu wallahi ba zai yarda da abin da ake faɗa ba ina so ku san da wannan wallahi ba zai yarda ba kuma ba yadda za ka yi da shi ba yadda za ka yi da shi dan bai yarda ba kuma ba shi da hirin menene yarda haka za a yi ta masa magana wallahi tallahi ba zai yarda ba duk yadda kai da shi ba zai yarda ba to kawai ka yi abin da za ka iya ka bar shi yasa Allah da ya tashi sai ce wa annabi lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar ni ban sa he ka tilasta sun bi Allah ba amma ka bar su wanda ya juya baya ya kafirce wa Allah wallahi sai na masa azabar da ba a taɓa tsammani ba wa ma anta alaihim bi jabbar a wani guri ban sa he ka tilasta musu ba al-jabbar shine mai tilasta mutane su yi abu ko suna so ko ba sa so to Allah ya ce wa ma anta alaihim bi jabbari kai ba mu turo ka dan ka tilasta su ba dan ka tankwara su da ƙarfin tuwo ba kawai ka yi wa'azi fa zakir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa Allah ya ce fa zakir ka tunatar da mutane inna fa'ati dhikra in har wannan tunatarwa ta amfanar sai zakaru man yakhsha wanda ya ji tsoron Allah zai wa'azanta kuma zai aiki da maganarka haka ne ko ba haka ba ka ga an yi wa'azi ko an yi hudu ba wani ya buga ma waya yana kuka yanzu wallahi jiya wata yar uwata ne domin yar uwar iyali na ne da ta rasu ana ce mata adda gambo bari in faɗi sunanta domin abin da ta ya burge ni ba kuma jiya bane yau da asuba ne da safe ta buga min waya tana kuka ka shirɓa na ce addagan ba me ya faru ta ce malam na shiga uku na lalace na ce me ya shigar da ke uku har ya lalata ki me ya faru ta ce malam wani wa'azi nake kallo a wata tasha akwai wani malami a Nijar akwai wani malami mai dan saurin magana za ka ga ana saka shi a tashar Sunna TV wani malami a Nijar to ya saka wata waƙa da waɗannan mutanen banzan suka yi suka zazzagi Allah wallahi maiwar Allah na da ta waƙoƙin nan hankalin ta ya tashi kuka malam kuka da ƙyar na rarrashi baiwar Allah na na ba ta haƙuri saboda yadda ta ji kalmomin ta ce malam ba zan iya ɗaukar wannan kalmomin ba ta ce wallahi wannan zagin ko wani mai mutunci bai halatta a yi masa balantana Allah zagi ta ce ƙarara ta ce don me yasa Allah ba zai jarrabe mu da masifu ba tana kallon wa'azin ko a sunna tv ko a wani tasha daga cikin tashoshinmu ta buga mun waya tana kuka kaga na ce the difference is clear shi wancan yayi yana dariya yana jin daɗi wata kuma saurara ta tana kuka kai daga ji ka san zukatan daban-daban ne wallahi haka ne ko ba haka ba Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu abinda muka faɗa daidai ko muka yi shi akan daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana shi ya amsa mana shi wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana ku jira mu wala Allah sati mai zuwa za mu zo da wannan kissa insha Allahu ta'ala ta Khadir da Annabi Musa sannan mu zo gayyato al-Imam Ibn Kathir ko wanda daga cikin manyan malamai su fassara mana me ake nufi da wannan tattaunawa da aka samu tsakanin Halluru da Annabi Musa Annabi Halluru da Annabi Musa saboda wallahi tallahi jama'a duk wani abin da ake dangantawa zuwa ga annabawa mummuna mun ɗaura ɗamara sai mun wanke wannan abin a cikin zukatan malamin abin nan ɗaliban sunna insha Allah ta'ala duk wani magana ta wata aƙidar banza da ake ƙoƙarin dangantawa da wani abin da wani ke ɗaure mai kafa hujja da shi yana saba wa Allah in Allah da gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu mun dinga warware wannan abin kenan insha Allahu ta'ala muna addu'a Allah ya kara mana ilimi mai amfani mai albarka Allah ya muku albarka ya biya muku dukkanin bukatunku na alheri wanda duk yake da damuwa da matsala subhanahu wata'ala ya yaye masa damuwarsa ya kawar masa da matsalarsa wanda yake da wata bukata a gurin Allah ya Allah muna tawassuli gare ka da duk wani aikin alheri da muke yi Allah maɗaukakin sarki ka yaye masa wannan matsala da wannan damuwa wanda duk yake da wata bukata a gurin Allah Allah muna tawassuli gare ka da dukkanin wani aikin alheri da muke yi subhanahu wata'ala ka biya masa waɗannan bukatu na alheri baki daya Allah maɗaukakin sarki ka zaunar da mu a wannan ƙasa lafiya Allah zaɓuɓɓuka da suke tafiya ko suke tahowa ubangiji ka zaɓa mana mutanen arziki bayan Allah ku sani ya ku al'umma zaɓe dai ko ka fito ka yi ko kar ka yi za dai su naɗa wanda aka zaɓa ko kuma aka jefa wa ƙuri'a don haka gara ka fito ka zaɓi wanda kana da cancanta ko da yaƙinin cewa zai fi kyautatawa sama da wani domin bahaushe ya ce da baƙi ƙirin gara baƙi-baƙi in duk za ka ɗebe su ka ɗora su akan sikelin adalci da sanin ya kamata duk suna da matsala amma duk tsiya za ka samu dawana garawa ne haka ne ko ba haka ba to wannan gara ɗin to shi ake so ka zaɓa don kana kyautata mara zaton cewa zai zo ya adalci saboda jama'a idan mun ce mun ja baya ba za mu yi waɗannan abubuwan ba ba za mu sake shiga ba mun fusata saboda mun yi kaza mun yi kaza an ƙi a zo a yi mana kaza sai muka ce mun yi fushi ba za mu sake ba to mun ƙara jefa kanmu cikin matsala ne kuma domin su kuma waɗanda suke kishiyoyinmu suna nan sun ɗaura ɗamara yanzu ne ma za su shiga abun saboda suna ganin tun da suke ma ba su taɓa tamun ɗan takara ba sai wannan karon to don haka yanzu suna so su yi amfani da wata dama su ƙara tusuwa don su samar da nasu to ka yi ƙoƙari ka abin nan ka nemi katin zaɓenka kuma ka zo ka ka shiga a yi zaɓe da kai daidai gwargwado ka zaɓi wanda kake ganin dama-dama a kan sauran ka koma ka yi addu'a ka ce ya Allah ni dai na san me yasa na zaɓe shi Allah ka isar min da wannan manufa shikenan idan ka kalli abin da ke faruwa a ƙasar sai ka ga cewa kamar kai manta hukuncin cewa ma ba za ta gyaru ba yasa duk wanda ya ce najeriya ba za ta gyaru ba kar kai masa gaggawa ka ce a'a na ka rabu da shi wallahi akwai abubuwan da in ya karanto ma kai ma sai ka ji ka fara karkata zuwa gare shi ko ba haka bane jama'a dukkan mu ai a najeriya muke kuma muna ganin abubuwan da ke faruwa to wala Allah abun yayi mar zafi har ya faɗi wannan to ka yi hankali kar ka yi masa gaggawa ka yi masa bayani da zai fahimta in Allah ya ga damar gyara rana ɗaya zai share kowanne mutumin banza ya kawo mutanen kirki ko ba haka bane in Allah ya ga dama zai yi to amma matsalar shine mu ba mu bi Allah ba ma balantana yayi mana haka to ka ji matsalar kuma shi kuma Allah baya ba da romansa sai ga wanda ya bi shi to ka ji inda matsaloli suke to kaji saboda haka muna addu'a Allah ya zaɓa mana mutanen arziki cikin shugabannin nan ya zaɓa mana mutanen kirki ya zaɓa mana waɗanda za su fi waɗanda suka gabata tausaya mana ya Allah karka zaɓa mana waɗanda za mu ce gara waɗanda suka gabace su wallahi jama'a bala'i ya samu al'umma idan haka ta faru bala'i ya samu mutanen haka ta faru ya Allah muna tawassuli gare ka da duk wani aikin alheri Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala sufaha'u minna Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu ke aikatawa ya Allah Allah kai mai hakuri ne Allah kai hakuri Allah kai mai juriya ne Allah ka ƙara jurewa akan mu Allah kai mai kauda kai ne Allah ka kauda kai daga abin da muke aikatawa ya Allah Allah karka hukunta mu da abin da wasu mutan da ba san me suke ba suke a cikin mu Allah ka zaba mana shugabannin kirki ya Allah Allah ka tausaya masu sallah da salati ka tausaya masu karatun alqur'ani Allah ka ƙara tausaya wa ƙananan yara da mata a cikin gidaje Allah ka ƙara tausaya wa masu da'awa da ɗaliban ilimi ya Allah da hafizan alƙur'ani waɗanda ake ta cutar da su ba da haƙƙinsu ba Allah ka zaɓa mana mai dama dama a cikin shugabannin nan ya Allah tun daga matakin shugaban ƙasa har matakin kansila Allah ka zaɓa mana mai dama dama saboda haka kai nazari cikin 'yan takarkaru takarar shugaban ƙasa ne da sanatoci kai nazari waye ya fi dama dama wanda kake ga ya ɗan fi suwana da wane dangwala mishi ka koma gefe kai addu'a shugaban ƙasar nan da suka fito takara wa ya fi dama dama dangwala mishi ka koma kai addu'a 'yan takarar gwamnoni da suka fito a jihar kawa ya fi dama-dama dangwala mishi ka yi addu'a Allah ya sa dangwalawa ta zama alheri wannan shi ne kawai shawarar da muke ba wa mutane amma maganar ba za ka yi zaɓe maganar kai kayi fushi magana ai kaza kaza duk wannan mu ajiye ta wallahi za mu ƙara ba wasu munafukai ne dama in muka yi haka za mu ƙara ba wasu arna dama in muka yi haka mu yi haƙuri mu zo a sake yin wannan abu da mu wallahi in Allah ya ga dama da wannan ƙuri'o'i naka Allah zai iya canza abin da ya ga damar canjawa amma dai mu sani inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu na fata ana fahimta Allah ya shiryar da mu Allah ya zaba mana abin da ya dace da mu wanda yake na alheri Allah ka kawar da mu yago da mugaye da azzalumai daga cikin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته